بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركة مدساكي كسن شوا wannan fili namu mai albarka na rayuwa a barkoyi da muke tattaunawa kan tarihin manya-manyan magabata na kwarai don mu samu abin koyi a cikin rayuwarsu wanda a yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala na farko mune wa junanmu murna da fatan alkhairi dangane da samun dama da halattar wannan wata mai alfarma na watan ramadan watan alheri watan rahama watan tausayi watan jin ƙai watan ciyarwa watan yafiya watan kau da kai ga dukkan abin da wani ya maka wanda baka ji daɗi ba muna matuƙar godiya ga Allah da Allah ya azurta mu da shiga wannan rana ta ko wannan wata mai alfarma na watan ramadan a yau akalar zancenmu za ta karkata ne zuwa ga bayani akan abubuwan da suka shafi shi watan ramadana din da falalar da take dauke da shi musamman abu na farko za mu kwadaitar mu kuma zaburar da mutane dangane da muhimmancin ciyarwa a watan ramadan wanda kuma sauran bayani insha Allahu ta'ala za su zo a satuttuka na gaba dangane da abin da ya shafi shi watan ramadan din godiya ta tabbata ga allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu numfashi da dama na halattan wannan lokaci mai ɗimbin alheri wanda abin farin ciki ne da murna ga dukkan mutum musulmi da Allah masa arzikin shiga wannan wata watan alheri watan albarka ba abinda za mu ce ubangiji sai mu ce alhamdulillah jama'a cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu kuma ya kwadaitar da mu a wannan wata mai alfarma shine akwai abin da ya shafi ciyarwa to ku daman Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul li ibadiy alladhina amanu yuqimus sala wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal haka Allah ya kawo wannan aya cikin suratu Ibrahim Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ka gaya wa bayina wanda suka yi imani su tsayar da sallah kuma su ciyar dangane da abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya su ciyar a ɓoye su ciyar a bayyane min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal kafin wata rana da za ta zo wanda babu kasuwanci saye da sayarwa a cikinta wala khilalun sannan kuma babu abokantaka da zai amfani wannan aya kamar shimfiɗa ce da Allah madaukakin sarki ya kwadaitar ya kuma zaburar da mu akan muhimmancin ciyarwa ciyarwa ba wai a watan ramadana kaɗai ba Allah yana so a ciyar Allah yana so a bayar Allah yana so a taimaka amma babban abin da ya fi ƙarfi ya fi muhimmanci musamman a wannan wata wata mai alfarma wata ramadana bayan Allah ku tsayar da sallah wannan tsayar da sallah taku ita ce za ta sa ku samu tausayi ku samu jin kai na ainihin wato ciyarwa yayin da mutum yake da tsoron Allah har yake yin sallah to sai Allah tabaraka ta'ala ya masa arzikin wato tausaya wa mabukata waɗanda suke rayuwa cikin talauci suke rayuwa cikin yunwa suke rayuwa cikin bukata a yau duk wanda yake rayuwa a ƙasar nan ya san yadda mutane suke ɗanɗana kudarsu dangane da neman abin da za su sa a bakin salati dangane da neman abin da za su sha dangane da neman abin da za su ci wannan bayi da buƙatar dogon sharhi bayi da buƙatar dogon jawabi ba wanda bai san cewa akwai mabukata ba to Allah ya ce a ciyar a taimaka a agaza a yalwata a bawa mabukata shine wani fi ƙumin mara zaƙanahum sannan ciyar wannan jama'a a ciyar a ɓoye a ciyar a bayyane kamar ya a ciyar a ɓoye ka je kai ciyarwar wani ma bai san ka ciyar ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin alamu na mafificin sadaka ka bayar hannun daman ka ya bayar na hagu ma bai san ka bayar ba hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu bayan Allah masu ikhlasi wajen ciyarwa saboda tsabar sirrantawa a ciyarwa da taimakawa za su bayar hannunsu na hagun ma bai san hannun dama ya zare ya bayar ba wannan yake nuna waɗanda suke ciyar da mutane a fili suna yadawa don a ga suna ciyarwa kenan aikin banza suke yi ba aikin Allah suke yi ba in dai an ciyar din ne don a ga an ciyar duniya ta ga an ciyar a'a ai don Allah a daina wulakanta mutane saboda za a ciyar da su sannan kuma shari'a ta kwadaitar a ciyar a bayyana din shi sa ce wa alaniyatan ba laifi a ciyar a bayyana din a bayar da shi a fili don wanda baya ciyarwa shi ma ya himmatu ya zabura ya rinka wannan ciyarwa matukar an yi don Allah matukar an yi don ikhlasi to wannan Allah zai karba ku yi wannan kafin wata rana da za ta zo babu sai babu sayarwa wallahi wannan rana mai firgici wannan rana mai ban tsoro ita ce ranar tashin alkiyama min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal a wannan wata mai alfarma watan ramadan wata ne da ake da buƙatar 'yan uwa su taimaka a ba wa mabukata a wata ayar Allah yake cewa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridu Allah qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ya ce ku tsayar da sallah ku bayar da zakka kun ga bayar da zakka ma ciyarwa ne taimakawa ne ku tsayar da sallah ku bayar da zakka ku ba wa Allah rance kyakkyawan rance ku ba wa Allah bashi la ilaha illallah yau ga ubangiji yana neman a bashi bashi ba wai dan yana da bukata ba a'a dan ya girmama mai ba da bashi din a ranar tashin alkiyama Allah ce duk abin da kuka gabatar wa kawukan ku na alheri za ku same shi a wajen Allah kuma wannan al'amari Allah ɗin Ubangiji shine mafi alkhairi kuma za ku samu aikin da kuka bayar mafi alkhairin yadda kuka aikata Allah kuma shine mafi girman mai ba ku lada sannan kuma za ku samu aikin naku da mafificin lada a ranar tashi alkiyama ku nemi gafarar Ubangiji ya ku bayan Allah lalle Allah mai gafara ne mai jin kai mai rahama mai tausayi kunga wannan aya ita ma tana zaburar da mu dangane da muhimmancin mu yi wa kanmu tanadi dangane da wannan babbar rana da zamu fuskanta ita ce ranar tashin alkiyama shi sa ciyarwa duk mai hankali ya san muhimmancin ciyarwa a wannan wata mai albarka musamman ciyarwar da aka yi ta don Allah kamar yadda muka yi magana a yi don Allah don neman yadda Allah jama'a sadaka da ciyarwa a watan ramadan yana da abubuwa keɓantattu da ya kamata mu kula da su kuma akwai wata ganima da ake amfanuwa da ita a wannan wata musamman idan an ciyar ana lura da sharafu zamani ɗaukakan zamanin ɗaukakan wato lokacin wannan lokaci na ramadana aikin alheri a cikin safa ba daidai yake da aikin alheri a sauran watanni ba gara ɓasa ce da allah tabaraka wa ta'ala ya ware ya buɗe ya damƙa wa waɗanda suke allah ya datar da su ɗin ku taimaki masu azumi ku ciyar da su ku agaza musu wajen yi wa allah ɗa'a cikin falalaciyar wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisi sahihi man fattara sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi buɗe baki ka taimaki mai azumi yayi ko da da dibino ɗaya ko da ledan fiya wata ƙwaya ɗaya ko da mukurwar kunu ko koko kofi ɗaya ko da da plate ɗin abinci guda ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala zai baka ladan shi wannan mai azumi ba tare da ya tauye masa nasa ladan ba ma'ana za a baka kwatankwacin ladan wannan bawan Allah da ka ciyar da shi Allahu akbar ku duba wata falala ka ciyar da mutum daidai da dabino ka ba wa mutum ya yi buɗe baki da shi ruwa mai sanyi ka ba mutum ya buɗe baki da shi abinci da za ka dafa ka ba wa mabukaci ya yi buɗe baki da shi maza Allah ce Allah zai rubuta maka ladan kamar azumi kai ya koyan uwana musulmi masu saurare na a kusa da nesa za ku iya ƙiyasta ladan mutumin da ya je ya dafa abinci mai tarin yawa yake raba wa mabukata suke buɗe baki da abincinsa za ku iya kwatanta ladan mutumin da yake sayan buhu na dabino yana rabawa a masallatai masallatai kwano biyu kwano uku kullum ana buɗe baki da shi za ku iya kwatanta ladan mutumin da yake sayan leda leda na fiya wata mai sanyi kullum ya kewaya ya bi dandali dandali da masallaci masallaci makaranta makaranta wurin da ainihin wato mutane suke buɗe baki yana raba musu za ku iya kwatanta ladansa za ku iya kwatanta ladan mutumin da yake sayan lemo dozin dozin ya yanka da magariba ya rinka ba da leda leda a duk inda ya tarar da jama'a suna zaune don su yi buɗe baki da shi za ku iya kwatanta ladan wanda yake sa iyalinsa suna toya masa kosai ana rabawa makota ana kaiwa masallaci ana bawa bayan Allah mabukata za ku iya kwatanta ladan da wanda Allah Ubangiji ya datar da shi ya sa da ruwan shansa da abincinsa da kununsa da kokonsa da shinkafansa da ita ake buɗe baki kullum yana raba bayan Allah to ina masu hali ina masu kuɗi da suka tara dukiya suka danne kuɗinsu ba sa ciyar da mutane wallahi ku yi amfani da wannan dama ku nemi aljanna ku wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhira ka nema cikin abin da ubangiji ya baka ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik kada ka manta rabanka na duniya ka kyautata kamar da ubangiji ya kyautata maka ya kai bawan Allah ku yi amfani da dukiyar da Allah ya baku ku ciyar amma yau za ka tarar da mutane ruwa ruwa har a lokacin da bai kamata a yi ruwa ba ana ruwa shine wannan wata mai albarka wata ramadan ku ciyar ku taimaka wa mutane ku duba abin mamaki a wannan gari namu mai albarka fiwa wata yau in ka zo da shi mai sanyi kana raba wa mutane da magariba wallahi wawa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fiwa wata wallahi dabino da zaka siya na naira ashirin ka fidda shi a masallaci ka miƙa wa makocinka kana ba shi wallahi kafin ka gama miƙa wani ya miƙo hannunsa a bayan ka yana cewa bani saboda tsabar mabukata so me yasa masu halin wanda suke da rufin asiri ba za su iya taimakawa ba kuma wannan magana ta ciyarwa ya kamata mutane su sani cewa ba wai sai wanda ya tara makudan miliyoyin kuɗi da dubban kuɗi shi zai ciyar ba Allah cewa ya wafi ta gafi ma ataka Allahu ka nema cikin abin da Allah ya baka wannan maɗin a wurin malaman larabci min alfazil umum yana daga cikin lafazi da yake gamamman lafazi ko mun karancin abin da Allah ya baka to nemi lahira da shi kada kai sakaci kada kai wasa wajen neman lahira cikin arzikin da ubangiji iya maka wanda yake da ɗari biyu wallahi zai nemi lahira da ɗari biyunsa wanda yake da ɗari ɗaya zai iya neman lahira a cikin kuɗinsa to mu yi amfani da wannan dama mu ciyar da bayan Allah mu agaza musu mu taimaka musu musamman masallatai inda ake haɗuwa ana sallah ai magariba ai isha'i da dukkan wani dandali da jama'a take haɗuwa waɗanda Allah musu rabo za ka ga suna aika abin buɗe baki karka manta dibino ɗaya ka ciyar da wani ya yi buɗe baki da naka to Allah zai baka ladan mai azumi cikakken lada ba tare da ya tauye ladan wancan ba su ashe wajibi ne mu yi ƙoƙari mu rigengeniya wajen neman alheri kamar yadda sahabbai suka yi riginginiya wajen neman alkhairi kowa yana kokari ya rigayi dan uwansa wajen aikata alkhairi wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun Allah ya ce a cikin wannan masu ainihin wato tanafus tsere da riginginiya to ayi anan ake so a riginginiya idan wani ya ciyar da abincin dubu biyar kullum kai kai kokarin ka ciyar da na dubu ashirin idan wani ya yi na ashirin kai kai kokarin ka ciyar da hamsin kullum bayan mutum ya zauna daga shi sai matarsa sai ɗansa guda ɗaya sai karensa shi yake cin abincin gidan shi ba ga mutane da suke alfahari wajen tara kayan abinci da azumi wallahi ya kamata jama'a mu ji tsoron Allah yanzu wani katan katan na lemuka sai an cika sito da shi katan katan na ruwa kala kala sai an cika sito da shi firiji a cika shi da nama ga naman kaza ga naman saniya babbar dabba da karamar dabba kala-kala da niƙaƙƙen nama da wanda ake yanka da ƙashi da tsoka da hanta da kayan ciki duk an cika manya-manyan firji da su saboda ana tanadin a ci a ƙoshi a azumi amma an manta da makota an manta da talakawa mabukata wallahi akwai mutumin da aka ce ana yi masa abinci da azumi shi kadai abinci a buɗe baki kadai yana abinci kala wajen goma sha biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kawo masa kunun zaƙi a kawo masa ruwan sha a kawo masa zoɓo rodo a kawo masa coca-cola a kawo masa kunun aya a kawo masa ruwan farau-farau a kawo masa wancan duk wannan dangin shaye-shaye ga lemuka five alive exotic gashi nan kala-kala abin sha na gida da na waje da masu gas da marasa gas shi kadai a jakarsa yake zubawa amma wallahi ga talaka makocinsa yana fama da koko da zai sha wallahi ya rasa akwai wanda nama za a zo a zuba masa a gaba kala-kala ga soyayyen nama ga gasashe ga wanda aka yi farfesu ga pepe cikin ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga naman tolo-tolo ga naman agwagwa ga naman kaza ga na rago ga shi nan dai kala-kala ga wanda za a ci ana ci ana sha da romo ga gasasshe bushashe duka al'ummarmu tana yi shinkafa kuma ga ta da miya ga jalof ga shi nan dai kala-kala tuwo ma an zo kala-kala miyoyi ma kala-kala ga miyar ganye ga miyar kubewa ga miyar kuka ga miyar wane ne wallahi idan ana ba ku labarin irin kecire ne da alfahari da wannan al'umma take yi wajen cin abinci kurum da ramadan abun zai ba ku mamaki na'am ba hana mutum ya ci da abin da zai ci ba amma ba a san alfahari yan uwana alfahari ba shi da amfani ka ci kaɗan ka ba da mai yawa ga mabukaci ya fi maka alheri shine abin da za ka same shi a kiyama wannan ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana na'am ba wai mu tara mu manta da wasu ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an yanka dabba wata ran yace a dauki wannan nama na dabba a aika wa makota a aika wa kawayen nana Khadija nana Aisha dai tana zaune tana ganin ikon Allah tana jiran me za a ware musu a gida zala yi ta rabar da naman nan sai da ya zama saura kaɗan sai na na aisha take cewa ya manzo Allah ka rabar da naman gaba ɗaya mu kuma ba mu samu mai yawa ba sai manzo Allah ke ce da nana aisha ai wancan wanda muka rabar wancan wanda muka ba wa mabukata wancan wanda muka ba wa makota to shine za mu same shi a ranar tashin alkiyama wannan dinnan da za mu ci kuma shine wanda muka yi asararsa don cinye shi za a yi a zo a yi bayan gida da shi kurum da masu hali sun karanta wannan hadisi kuma sun yi aiki da shi da sun futa ta yadda za su rinka ba da taimako su ciyar da wani shi ya fi su ciyar da shi da yawa a kan su zo su tara mutum ya zo ya ajiye tumbinsa malam ya yi talodi yadda ka san tifa ana loda masa ƙasa kaga mutum kuma da ƙarshe tarawihi ma bai zai iya ba wallahi daman tahajjudi kam Allah ji ƙarai ba kowa yake yi ba muna neman Allah ya rangwanta mana ga sayyidina Umar dan Khattab yana rigengeniya yana kokarin ya fi Abubakar aikin alheri ga sayyidina Umar yana kokarin ya fi Abubakar aikata aikin alheri ga riwaya ta zo sahihiya sai na umar ibn khattab yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما وترى لما ذا الله يا أمر شيء مي صدقة كنغني أشياء النبي أنا أمرني أي صدقة تبلنتنا كما أوتر رمضان kamar yadda riwaya ta zuciya manzo Allah yana yin kyauta manzo Allah kana ajwa da nas ya fi kowa alheri ya fi kowa kyauta wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan mafi kyautar manzon Allah tana bayyana ne a watan ramadan mafi kyautar annabi tana bayyana a watan ramadan to haka ya koya sahabbai sai na umar ya ce lokacin da manzo Allah ya umarce mu da mu sadaka mu taimaka sai haka din ya dace ina da wata dukiya tawa sai na wuf na ce ni ko yau sai na riga abubakar zan yi maza in ba da dukiya ta ya ce ban taɓa rigayen abubakar ba ya ce sai na zo na ɗebo gaba ɗaya abin da na mallaka sai na raba shi gida biyu faji ito bi nisfi mali na zo da rabin dukiyata gaba daya shikenan na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzo Allah abinda na mallaka a duniya duka na ba da rabi sai manzo Allah yake ce min ma abqaita li ahlika ya Umar me ka bar wa iyalinka Umar ya ce na bar wa iyalina mislahu irin wannan dukiyar da na bar na kawo ma irin ta ne na bar wa iyalina ma'ana na ɗauki rabi na bar wa iyali na rabi Allahu akbar ga gurin gwada imani ga gurin naure imani jama'a wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana imani da ƙarfin imani da Allah ya azurta sai na umar da shi ta yadda zai ɗauki rabin dukiyarsa gaba ɗaya ka kwatanta da kanka in ana bayani irin wannan ka tsaya ka rufe ido ka ga a ce duk abin da ka mallaka a duniya ka ɗauki rabinsa ka ba wa Allah za ka iya za ka kwatanta to sai na umar ba abin kwatantawa ba ne imaninsa ya wuce yadda kake tsammani to ga wanda ya fi shi ana nan sai ga sayyidina abubakar ya taho ya samu labarin annabi ya ce a yi sadaka a yi sadaka saboda manzo Allah ya kwadaitar a yi sadaka ba shi ma ya ce sadaka maganin masifa sayyidina abubakar ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga dukiya ta gabaki daya duk abin da na mallaka gaba daya gashi na bayar saboda Allah manzo Allah ya ce wa sayyidina abubakar ma abqaita li ahlik me ka bar wa iyalinka ya abubakar manzo Allah sai na abubakar yake cewa abqaitu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah na bar musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar ba a fahimce ni ba wataƙila ya abubakar mai ka bar wa iyalinka abubakar ya ce na bar musu Allah na bar musu manzon Allah duk wanda ya bar wa iyalin shi Allah da manzon Allah ma'ana Allah su kula da shi su kula da Allah ya kula da su da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ai ko insha Allah iyalin sa ba za ta tozarta ba har abada wannan hadisin a cikin sa sayyidina Umar ibn al-Khattab yake cewa Abubakar kai la usabiquka ila shay'in abadan lalle abubakar in dai har haka kake to ni kan ba zan kuma taɓa rigayarka akan wani abu ko ya zamanto ni na fi ka ba har abata ba zan taɓa yin tsere da kai ba na san kafi ƙarfi na Allahu akbar imani ma'auni ma'auni ne hadisi ne Hassan a bisa sharaɗin al'imamu muslim kamar da imamu tirmidhi ya kawo shi a cikin sunan ɗinsa ya kuma inganta shi haka imamul hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak ya ce hadisi sahihi ne a bisa sharaɗin imam muslim haka imam az-zahabi shi ma ya yi muwafaka ya dace da shi al-imamul hakim sheikh nasiruddin al-albani ya inganta wannan isa wannan hadisi a cikin sahih abi dawud Allah idatar da mu ashe jama'a wannan abin da yake nufi mu yi ƙoƙari mu rigengeniya mu ƙoƙari mu saka himma mu ƙoƙari mu saka ƙoƙari wajen rigayar 'yan uwan wajen aikata alkhairi Allah sassalam yana kwadaitar da mutane su ciyar saboda Allah ba wai sai a ramadana kaɗai ba mu duba ƙisar yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mutane ya ce ku ciyar a yakin tabuka din nan idan da za mu dan koma tarihi kaɗan musulmi fa sun kasance fi hajatin shadidatin wa shiddatin wa faqrin mutane suna cikin tsananin bukata wallahi da kunci da talauci a lokacin ne sayyidina usman shi kuma dattijo bawan allah sarkin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya auri 'ya'yan manzon allah mata guda biyu ya zo lokacin za a tafi tabuk taban yakin tabuka jama'a ba ai yakin tabuka ba amma dai an tafi aka je aka tarar da su abokanan gaba sun gudu maganar da ake ta yadawa cewa an yi yakin tabuka har wani mai waka yana waka yana faɗin jaruntar sayyidina aliyu a cikin yakin tabuka ya yi kaza ya yi kaza an zo ana sa masa kayansa ana ɗaura masa silken yakinsa wanda suke ɗaura masa ɗin hannunsa yana yayyankewa da gashin sayyidina aliyu saboda jarunta duk wannan maganar ba haka bane kawai dai mai waka ko mai bayani dai yayi bayanin sa amma bai zo a riwaya ingantacciya ba ba amma yakin ba ce ai aliyu ya ɗauki makami ya tunkari abokanan gaba duk inda ya sa takwabinsa sai dai ka rinka ganin kayuka suna zubewa duk wannan abin bai faru ba ba daidai ba ne yaɗa wannan magana saboda a tarihi ba a yi yakin tabuka ba an tafi dai amma ba a yi ba sanan abin da nake so mutane su mai da hankali ina magana ne akan muhimmancin ciyarwa Allah ya jarrabi musulmi a lokacin yakin tabuk ana cikin talauci ana cikin bukata su kansu musulmin suna da bukatar a ciyar da su a taimaka musu a agaza musu ba yun ba wato ba abinci ana fama da yunwa da talauci da bukata da fakar amma Allah manzo Allah a lokacin yace a ciyar eh a babu din a cikin talaucin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ciyar a yalwata a agaza a faranta a haskaka wa mutane a taimake su sai ga sayyidina Usman ibn Affan ya zo da abun hawa guda dubu ababen hawa da za a tafi yaƙi dubu abin da ya mallaka ije kararauto ya hada dubu fa jama'a dubu ina jin ko kaji ne mutum ya kawo kwaya dubu ya kamata a yaba masa ballanta mutumin da zai zo da haƙuma da dawaki guda dubu da kuma ababen da ke tattare da su ya ce gashi nan Allahu akbar manzon Allah saboda murnar abin da sai na Usman ya yi ya ce kai ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ya ce duk abin da sayyidina Usman ya aikata a rayuwarsa bayan yau ba zai cutar da shi ba ko me ma ya je aikata an yafi sayyidina Usman an karbi aikinsa ko me in dai bayan wannan abin da yau to ko me sayyidina Usman ya aikata ya fafe ne a wajen Allah wannan shine dalili na karara hadisi sahihi da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi duk suka ruwaito shi ta hanyar farqat Abi Talha daga Abdurrahman ibn Khabbab Sulami suka ruwaito shi yake nuna falalar sayyidina Usman da darajarsa da kimarsa da matsayinsa ya ce kwata-kwata ya Usman babu kai babu cutuwa a wajen Ubangiji bayan wannan aiki alheri da kai jama'a abin tambaya a nan gurin me hikimar da ta sa sayyidina Usman ya samu wannan matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ciyar so muna magana ne akan muhimmancin ciyarwa da ramadana ku taimaka wa mutane a bawa mabukata abinci masu hali a sayi bunan shinkafa a rabawa talakawa a kyautata musu a basu abin da zai musu amfani akwai wata ɗabi'a da ake a garin nan wanda mutane ya kamata su ji tsoron Allah su gyara wani lokacin idan an ce a taimaka a taimaka sai mutum ya je kwaso abin da shi baya ci in an ba shi ma nauyi ne a gare shi matsala sai shi ne zai je bawa Allah ko ya bawa bayan Allah kamar misali an ce a ciyar a taimaka ya mutane su je su yi ta sayan buhunan gero suna bi gidajen talakawa suna wasu mutum ya zo ya haɗa ka da gero a nan a garin nan kafin geron nan ya sarrafu ya dawo kunin da zaka sha sai ka kashe kudin geron da ya baka ba cewa ne kada a bada gero ba a bada gero amma tsakani da Allah me yasa ba a raba shinkafa da taliya kamar yadda ake raba gero kuma wannan kunu da koko din nan fa ba fa kowa yake shan sa ba yana ma ana sha tabbas amma ba kowa ba amma galibin mutane suna amfani da shinkafa ita ce wanke ka zuba a tukunya kurin yan mintuna ta yi sai a zo a dan hada da abin da ya sauwaka ga taliya katan katan a saya ga katan katan na ruwa ga katan katan na kayan lemuka a saya a raba mu bukata amma mutum kawai sai je sayo gero wani geron ma yayi expire wallahi haka za a ɗauko a zo ana ba mutane wani ya zo ya baka geron ka ganshi gero da igiya saboda tsabar ya wajen shekara nawa aji duk cikinsa igiya ne duk famfona duk yayi abin da ya zama gari kana zuba shi a ruwa shikenan ya narke bayan da zaka yi da shi dole ka ba dabbobi kawai so wannan aƙida ta ɗiban gero ana yayyada wa mutane tsakani da Allah mu tsaya mu gyara a fahimce ni fa ba cewa ne bai halatta a bada gero ba amma dai tsakani da Allah ka ba wa mutum abin da idan ka ba shi zai amfani da shi take kamar irin zakar da kai ne ai da ake yi zakka ta da kai da ake yi me kuma mutane ga buhunan shinkafa su je su saya su raba mutane an ce ka ba da abin da kake ci kawai mutum ya je ya ɗebo dawa ya zo ya raba mutane yanzu dan Allah a garin nan ka ɗauki dawa ka ba mutum a cikin ni na tabbatar a cikin mutanen garin nan kasa mutum ɗari wallahi bai fi a samu mutum uku ne suke cin dawa ba na yadda a sauran jihohi a wasu wurare wanda haka suke rayuwa suna cin dawa amma nan garin galiban ko nika ake zuwa da wahala kafin ka ga ƙwaryar dawa sai ka ga ƙwaryar masara ashirin ka ga ƙwaryar dawa ɗaya so ya kamata yan uwa gaskiya mu zama muna da fiqihu muna da fahimta mu rinka ba mutane abin da zai musu amfani ga abun bayarwa da yawa ga abun bayarwa da yawa ko ka dauki kuɗi ka ba mutum ka taimaka masa don ya je ya siyo abin buɗe baki mai kyau ya kawo iyalin shi ya je ya siyo abinci da yake da sha'awa ya kawo iyalin su sun ka sarrafawa amma ka je ka ɗebo gero kana danna mutane wani ka ba shi ma wallahi nan zai tafi ya bar maka shi dan ka hada shi da aiki ya zai sarrafa shi muna fatan yan uwa su fahimta Allah ya ganar da mu so ya ku yan uwana wannan wata mai alfarma wata ne na ciyarwa wata ne na taimakawa jama'a an samu ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani da Allah tabaraka ta'ala da kansa yake kwadaitarwa dangane da ciyarwa da muhimmancinta daga cikin su Allah madauki sarki yana faɗa a'udhu billahi min shaitanir rajim وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أو تعالى الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أو تعالى الله تبارك وتعالى كتشوى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون a wata ayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وتعالى الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير أو تعالى الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أو تعريتشي وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أو تعالى الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين waɗannan jama'a duka ayoyi ne ga sunan a cikin alkur'ani masu tarin yawa wanda a wannan mazauni namu ko wannan fili namu na rayuwa a barkoi ba za mu iya ƙididdige su ba suna nan da yawa a cikin ƙur'ani duk suna magana ne akan muhimmancin ciyarwa ciyarwa a taimaka mutane muna magana ne akan ciyarwa a wata ramadan ku agazawa bayan Allah ku taimake su ku yalwata musu ku faranta musu kada ku yi musu rowa duk wanda ya zamanto yana rowa to hakikanin gaskiya ya cuci kansa ya cuci iyalinsa ya cuci rayuwarsa ya cuci lahirarsa wallahi ku bayar kuma Allah ubangiji ya baku ayoyin nan na farko Allah ya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba da labari kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara da yawa yawan su ayoyi ne na baqara ya ayyuhal ladzina amanu ya kun da kai imani ku ciyar dangane da abin da muka azurta ku min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khulla kafin Allah ya kawo wata ranar da babu saye da sayarwa babu kuma ainihin wato abokantaka wala shafa'a babu kuma wani wanda zai yi ceto in ba da izinin Allah ba lalle alkafirun humu zalimun kafirai su ne azzalimai ku lura da wannan ayar yadda take da kamanceceniya da waccar aya ta farko da ta zo a cikin suratu ibrahim a cikin suratu ibrahim Allah ce kulli ibadi alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sai ce min qabli an yatiya yawmun la bai'un fihi wala khilal a cikin bakara kuma Allah ya ce la bai'un fihi wala khullatun kun gani wala shafa'a la bai'un fihi wala khulla duk ma'ana su daya wala shafa'a wal kafiruna humud zalimun so wannan Allah ubangiji yana ja mana kunne yana tsoratar da mu cewar mu taimaka mu bayar kafin ranar da dukiyar za ta zo ta tsaya kat babu saye babu sayarwa 'yan kasuwa masu gadara da juya kuɗi da murza kuɗi wallahi ku tsaya ku yi wa kanku aiki ku taimaka wa al'umma kafin ranar da za ta zo kasuwancin babu shi abokantaka babu ita musamman 'yan kasuwa masu hali da allah ubangiji ya rufa muku asiri kuna murza kuɗi kuna saye da sayarwa ku yi amfani da damar da kuka samu na taimaka al'umma a nan nake so na ja hankalin mutane musamman 'yan kasuwa masu da sayarwa wallahi akwai baƙin ciki da ke damun wannan al'umma wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu da mu kowa ya sani a ƙasar nan idan watan kirsimeti ya zo da yawa yawan cikin mutane abokanan zaman waɗanda suke ba musulmi ba kiristoci wallahi suna ba da special discount a cikin kayayyakinsu a shagunansu kaga mutum a ƙofar shagonsa ya sa 50% discount of everything anything komai za ka siya a shagon shi to zai baka discount na 50 bisa 100 abinda ake sai da shi naira dubu biyar saboda albarkacin kirsimeti zai sayar maka da shi 2,500 akwai masu bayar da 30% abinda ake sayar da shi naira 10,000 ya sayar maka shi 7,000 akwai wanda suke ba da sama da haka da ƙasa da haka saboda mai saboda kyautata su addininsu abinda suka fahimta amma mu yau musulmanmu a yau wallahi tallahi akwai waɗanda yanzu suna nan sun wasa wukarsu za su yanki bayan Allah saboda su ci kuɗi su tara kuɗi su tsananta wa al'umma saboda wata ramadan ya zo ka ga mai gero sai ya ƙara wa geronsa kuɗi saboda ramadan abun baƙin ciki abun kai kuka wallahi gero sai an ƙara masa kuɗi a garin nan saboda ramadan ta zo masu shinkafa su ƙara wa shinkafa kuɗi masu lemuka su ƙara wa lemuka kuɗi nama nama nan da zaka je abbatuwa wajen sayan nama wai mai nama sai ya ƙara kuɗi saboda ramadan ta zo saboda an san ana da buƙatar nama kayan miya ku damun subhanallah alazim haddith wala haraj je kayo inda ake sai da kayan miya a garin nan ka je ka gani ka ga tashin hankali idan kana so ka ga bacin rai yau tafi ka ce ka ce zaka sai kayan miya mai tattasai ya ƙara kuɗi mai citta ya ƙara kuɗi mai albasa ya ƙara kuɗi mai tumatir ya ƙara kuɗi mai attarugu ya ƙara kuɗi mai wane ne ya ƙara kuɗi mai gyaɗa ya ƙara kuɗi mai aya ma ya ƙara kuɗi mai aya saboda wai ana kunun aya shi ma ya ƙara kuɗi kowa ya ƙara kuɗi mai man gyaɗa ya ƙara kuɗi mai manja ya ƙara kuɗi mai yadi ya ƙara kuɗi mai takalmi ya ƙara kuɗi mai hula ya ƙara kuɗi mai turare ya ƙara kuɗi teloli su ma sun ƙara kuɗi saboda za a yi ɗinkin sallah wannan shine musulunci wannan shine addini kuma da wannan fuskar za mu je mu ga manzon Allah mu ce wai mu Muhammadawa ne matsoya annabi ana tatsar jinin bayan Allah malam saboda kurin za su yi ibada kai da aka ce ka taimaka wa mutane ka sauƙaƙa wa al'umma saboda shigan wannan wata mai alfarma na Ramadan amma ina to wallahi akwai inda masu abun hawa ma daidai da abun hawa wallahi da Ramadan ƙara kuɗi suke musamman idan an taso daga kasuwa da yamma ka tsaye da ɗan tasi ya ƙara kuɗi ɗan adidi ta sahu ya ƙara kuɗi inda da ake hawa a caɓa ne su ma sun ƙara kuɗi la ilaha illallah kai jama'a ina son gaya muku me injin markaɗe injin markaɗe da yake markaɗa wa mutane kayan miya wallahi su ma kuɗi suke ƙara wannan wace irin al'umma ce ina tausayi ina jin kai ina rahama ina girman ramadan ina mutuncin watan ina aiki da maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta faɗakarwa yana ta zaburarwa ya ce ayi ayi ayi ayi ayi a taimaka a agaza a taimaka a agaza amma mu yanzu shine za mu zo mu tsananta mutane so ina kira ga 'yan kasuwa masu saye da sayarwa su ji tsoron Allah su sauƙaƙa mutane ita kuma gwamnati ba albashi ta ƙara mutane saboda zuwa ramadana ba ba albashi ta ƙara ba to me dalilin ƙara kuɗin wasu kuma su ɓoye kayan ma saboda ramadana ya zo a ɓoye shi a matse shi yanzu shekarar bara wani ɗan uwa mai sai da kayan miya yake gaya mu ya ce wallahi idan watan ramadana ya zo ɗan uwa masu sana'ar nan akwai waɗanda suke ɓoye tumatir ɗin sai a riƙe shi tattasan sai a riƙe shi albasa sai a riƙe ta idan an samu scarcity na abin wato karancin abin to sai ka ga abin wato duk lokacin da aka yi aka yi demand da haya da aka samu demanding ake da bukatar kaya to kuma the higher the price kamar yadda malaman economics suke faɗa duk lokacin da ake da demand high demand high price duk lokacin da ake da tsananin bukatar abu to kuma duk lokacin da kudinsu kuma yake hauhawa to me yasa mutane suke ƙara wa kaya kudi a ramadana saboda buƙatar kayan yana yawaita a watan ramadan to sannan kuma duk lokacin da aka samu plenty abu kaya ya zama gashi na barjak a gari a hannun mutane kuma da lower the price za a samu price kasuwa kuma ta yi ƙasa to abin da muke kira ga 'yan kasuwa shine su fitar da kayayyaki a yalwatawa al'umma dan albarkacin wannan wata mai alfarma watan ramadan a daina ɓoye kaya a daina matsantawa bayan allah wallahi wannan abun kunya ne abun kuka ne abun zubar da hawaye ne a ce wasu suna sauƙaƙa kayansu saboda watan ibadarsu ya zo ko musulmi da ku ya kamata a kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai a tattare da ku amma ku kuke yanka wuyan mutane ko kuke tsanantawa wa mutane dan burin ku tara kuɗi kurin kuma kuɗin dai ga su nan ana nan ana ta neman su kullum sun ki kuma samuwa kullum neman su ake kuma sun ki samuwa ana nan ana ta tara su amma kuma sun ki samuwa in ma sun samu kuma ba su wadatar ba an ki wadatuwa da su hasbunallahu wa ni'mal wakil so ya ku yan uwana wannan aya tana nuna mana muhimmancin a ciyar kuma a sani ran tashin kyama babu kasuwa babu abokantaka Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani al'akhillau ba'duhum li ba'dhin aduwwun ila al-muttaqin duk abokane ran tashin kiyama wallahi masu masu gaba ne da juna masu kiyayya ne da juna sai dai waɗanda suke masu takawa sai dai waɗanda suke masu kuma tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce babu ceto wannan aya din wasu sun mata mummunar fahimta suna kore ceto la akwai ceto kamar yadda Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ayoyi da yawa man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni ba wanda zai ceto a wajen ubangiji sai da izini kenan akwai ceton amma sai da izinin Allah a can wata ayace wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wala yashfa'una illa liman irtada ba a yin ceto sai ga wanda Allah yarda ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya bashi dama sai Allah ya bashi iko sai kuma ya yarda ya ce ya je ya yi ceton sannan ya je ya yi kuma sai an lissafa masa an nuna masa cetuwa ne cetuwa ne cetuwa ne cetuwa ne cetuwa ne sannan ya je wannan ceto so jama'a akwai ceto malamai suna cewa duk wanda ya kore samuwar ceto to shine ba za a cece shi ba Allah ubangiji ya raba mu da ainihin wato kin wato ko kore ceto din lalle akwai ceto ceto alfarma ce Allah zai girmama su bayan Allah da za su yi ceto annabawa za su yi ceto manzanni za su yi ceto a kiyama salihan bayi na kwarai za su yi ceto ‘ya'ya za su ceci iyayensu kamar yadda hadisi ya zo ɗanka idan ka yi mai tarbiyya ta kwarai ya zama ɗan arziki ɗan masha Allahu tabarakallahu to da yaddar ubangiji tabaraka ta'ala zai cece ka amma kuma idan baka mai tarbiya ba ka bashi ya zama dan duniya dan tsalle tsalle dan buge buge dan sara suka dan daba dan shaye shaye dan area boy to wannan ba zai cece ka ba sai dai jawo maka bala'i Allah ya ta gana maka azaba saboda abin da ya maka so wannan aya ta farko kenan da muka faɗa a cikin ainihin wato karatunmu tana zaburarwa dangane da ciyarwa mu ko musamman a ciyar a cikin wannan wata saboda yanayi na lokaci dan uwa malam adam yana nuna min lokaci yayi za mu dan dasa aya a nan masu saurare daga wannan gidan rediyo mai albarka freedom ko dala fm muna muku fata alkhairi allah ya samu sha ruwa lafiya kuma ya karɓa ayyukanmu sati mai zuwa insha Allah za mu dasa dangane da abin da ya shafi shi kansa wannan ciyarwa din muna fatan Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu